الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sannu da saduwa a wannan majalisi mai albarka a cikin wannan masallaci namu mai albarka a cikin wannan littafi namu kuma mai albarka littafin usulun salasa na babban malami al-mujaddid muhammad ibn abdul wahab allah ji kansa da gafa muna nan kan sharhin kalmomin da malam ya kawo a matsayin misali da suke nuna cewa ibada ba ta takaita kawai a sallah da azumi da zakka da hajji ba a'a ibada ta shafi dukkan wani nau'i wanda ake nema daga shi bawa wanda Allah ta'ala ya halitta mala ya lissafo mana abubuwa da dama idan ba kuma ta ba kamar yadda malam zai karanto daga farkon matsalar na'u نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والإمامة والإستعانة والإنضاء ويا إساكا malam ya lissafo mana abaibai waɗanda ake kira ibada bayan ya kawo maratibul islam guda uku al-islam wal iman wal ihsan daga nan kuma sai ya ce gaba da kawo mana abin da yake ibada in an ce abin da yake ibada Allah kada ake mawa ya ce addu'a wato addu'a wannan mun yi sharhi a kanta wal khawfu na tsoro wannan ma mun yi sharhi a kai wal raja da fata wannan ma mun yi sharhi a kai wal tawakkul da kuma dogaro zuwa ga Allah shi ma mun yi sharhi a kansa yau za mu tashi akan ar-ragaba mala ya ce yana daga cikin abin da yake ibada ne zuwa ga Allah Allah kawai ake mawa shine arragaba kwadayi warrahaba da kuma ainihin tsoro sukan ce arragaba kwadayi zuwa ga abin da Allah ke da shi na rahaba sannan suka ce arrahaba tsoro da gudu dangane da abin da Allah ta'ala ya tanaji zuwa ga waɗanda ba su bi Allah ba wal khushu da kaskantar da kai zuwa zuwa ga Allah wa ƙaunuhu ta'ala dalilin faɗin wannan magana abinda ya sa malam ya ce waɗannan abai guda uku da ya lissafo ibada ne Allah kawai ake yi zuwa gare shi saboda faɗin Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaga an hada abubuwan guda uku a cikin aya guda daya ya ce innahum lalle su kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa cikin aikata alkhairai wa yad'unana kuma suna bautata mana ragaban a bisa kwadayin abinda muke da shi na rahama wa rahaban da kuma tsoron abinda Allah ya tanaji na azaba wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance dangane da gare mu ina suna masu girmama Allah suna tsoron Allah tare da girmama shi imamun ragibul asfahani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yake cewa abinda ake kira da arragaba shine yake cewa wato tsoro da kwaɗayi cikin abin da zai kai ka zuwa ga kwaɗayin rahamar ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya ce inna ila Allahi ragibun wato waɗanda bayan Allah ya kawo magana akan waɗanda suke mumine na kwarai sai Allah ta'ala ya ce inna kuma suka ce ila Allahi inna ila rabbina lalle mu zuwa ga ubangijinmu ragibu na muna masu kwalai wato muna masu sa ran rahamar ubangiji sai ce to wannan yana nuna kenan abin da ake kira arragaba shine wato mutum ya sa kwaɗayinsa cikin abin da Allah ya tanaji na mai na rahamarsa zuwa ga bayinsa shi yasa Allah ta'ala da ya kawo kisa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya yabe shi da salo iri-iri a ƙarshe sai ce wa manyar gabo an millati ibrahim wane ne zai kyamaci wane ne ba zai so ya zanto tare da tafarkin annabi ibrahim ba ai babu ɗaya daga cikin mutane da ba zai yi sha'awa ya yi kwaɗayi ya yi fata ya samu fahimta ya samu daraja da ɗaukaka da fatan irin abin da annabi ibrahim wanda allah ta'ala yi masa tanajinsa ba saboda kasancewarsa ya kasance mai tauhidi allah ya ce to ai babu mai kyamar haka illa man safiha nafsahu sai dai wanda aka wawantar da zuciyarsa bi ma'ana sai wanda aka share basira da kuma fahimta a cikin zuciyarsa to shine kadai zai kyamaci tafarki na tauhidi ibn asir yake cewa an ce wato abinda ake kira da arragaba shine iza husira ala shay'in iza harisa ala shay'in yayin da mutum ya sa rai akan wani abu ko yake kwadayin wani abu wa tama'a fihi ya kai matuƙa yana tsananin son abin to shine abinda ake kira arragaba su'alun wa talabin yana roƙo kuma yana nema kaga kwaɗayi ya kai kwaɗayi ke a ce kana roƙo kuma kana fata to wannan shi ake kira ragaba to wannan ɗin ibada ne muminai suna roƙo kuma suna kwaɗayi kuma suna neman abin da ke wajen Allah wanda ya tanajinsa ga muminai waɗanda suka yi imani ina fata ana fahimta shi yasa shine mizanin da ake ɗora bauta a kansa akan mizanin ne akan mizanin arragaba kwaɗayi da fata da kuma tsammani da roƙon Allah a bisa rahamarsa wannan shine mizani na farko mizani na biyu arrahaba tsoro kana cike da tsoro kana gudu dangane da abin da Allah ya tanadi na uƙubar ubangiji to akan wannan ake ɗora ibada ga baki daya yasa waccan ayar da muka karanto ubangiji mabuwayi da daukaka ya gaya mana bayan Allah ne na kwarai yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen aikata alkhairi amma tare da haka kuma yad'una na ragaban suna bautata mana bisa tsoro wato ragaban bisa kwallayi wa rahaban da kuma tsoro ina fata ana fahimta wa kanu lana khashiyin kuma suka kasance wato suna jin tsoron Allah tsoro wanda yake dauke da girmamawa ina fata ana fahimta shi yasa Allah ta'ala da yi magana cewa bayan ka kara kowane aiki sai ce to kai kwalai wato ubangiji mabuwayi da daukaka karshen suratul inshara yake cewa fa idza faragata fansab sai ce wa ila rabbika farghab fa'iza faragata yayin da ka tsara ayyukanka malamai suka ce waɗannan irin al'amura al'amura duk da suka shafi duniya gaba ɗaya kujiba kujiba tun daga ƙarfe shida na safe ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan ka fita nan neman abinci neman abin da za a rufa ma kai asiri da iyali to har yaushe har dare tun da an ce waje allan laila libasan an sanya dare ya zama hutu yayin da ka ƙara komai ka koma za ka kwanta zuwa ga shimfidarka to sai ubangiji ya ce fansab ka kafu wa ila rabbi ka zuwa ga ubangijinka fargab ka yi kwaɗai me ake nufi da ka kafu malamai wasu malamai suka ce ka tashi ka yi sallah wato lokacin da ka zo za ka kwanta abinda ake nema a gare ka shine ka tashi ka yi mai ka tashi ka yi sallah wannan ana sa rikodin kashewa ake a salon mood ake sawa wanda zai sa rikodin sai ke sawa a salon mood wato shine duk lokacin da mutum ya tashi ya gama uzurrukansa na rayuwa sai Allah ya ce ya kafu bi ma'ana tashi a lokacin ka yi bauta zuwa ga Allah malamai suka ce ka sanya witirinka ya zanto shi ne ƙarshen abin da za ka yi a rayuwarka ta dare raka'a ko da guda ɗaya ne in ka zo kwanciya ka yi alwala ka yi raka'a ɗaya tak shi kenan sai ka kwanta ka kafu kenan zuwa ga ubangijinka kai kwanayi ina fata ana fahimta wannan kuma ka ga da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ake ishara kasancewarsa shi gashi annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gafarta masa komai amma tare da haka sai aka sunnanta masa in ya gama al'amuransa na duniya to ya kafu zuwa ga ubangijinsa ya kwadayi me zai kwadayi abinda ke wajen ubangiji na rahama an sanya haka ne zuwa gare shi don me don sauran bayi da ni da kai mai kwaikwayo zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an bai muka ce wato waɗannan al'amura guda biyu ne wato ba sa da ba sa da na biyu wato ita ibada ga baki da yan kafa ta akan wani shi yasa manyan malamai suke cewa mutane dangane da ibada simfani kala biyu ragibun wa rahibun ragibun mai kwanayi rahibun wanda yake gudun azabar ubangiji yana kwanayi yana kuma gudun azabar ubangiji akan haka ake tsore ibada ina fata kuna fahimta ubangiji mabuwayi da daukaka ya yi magana a cikin littafinsa cewa zuwa ga aljannarsa shi kadai ya kamata a kwaɗayi zuwa gare ta sannan kuma a ji tsoron wato azabarsa shi yasa a cikin alkur'ani Allah ya ta magana fa iya ya farhabu ni kadai za ku ji tsorona Allah ta'ala yake faɗa a can cikin suratul nahl yace wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayn innama huwa ilahun wahidun sai ce mai ba iyaya farhabu wa ƙala Allah Allah ya ce Allah da kansa ya ce la tattakiru ilahi lisnaini kada ku riƙe alloli guda biyu inna ma huwa ilahun wahidun abin sani kawai abin bauta shine Allah guda ɗaya tak sai Allah ya ce fa iyaya farhabu ni kadai za ku ji tsoro na wato ni kadai za ku ji tsoron hukuma ta saboda mai duk wani mai azaba bai kai azabar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ba ina fata ana fahimta Allah da kansa ya ce ina azaba rabbika zairu mamun ya ce ina azaba rabbika la waƙe malahu min dafe azabar ubangijin kawo mai aukawa ne a kansu malahu min dafe ba kuma wanda ya sai tokare ta in ta taho to kawai ba wanda ya sai tsaye ta to tun da haka ne wa iyaya farhabuna Allah kawai za a ji tsoronsa innal mujrimina Allah ya ce fi balalin wasur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar zuqu massa saqar Allah ya ce lalle mujrimai suna cikin wata azaba fi balalin wasur suna cikin fata wasur sannan kuma suna cikin azaba mai zafi yau mai yusabu na finna ranar da ake jansu a cikin wuta da mari na wuta ana ce masu zuƙo masa saƙar kudanɗana azaba ta saƙar azaba ta babbaka to wannan azabar ita ce bayi ya kamata su tsere mawa ina fata na fahimta saboda haka duk mai ibada kamata dole ne ya gina ibadarsa akan wannan akan me akan kwadayi zuwa ga rahmar ubangiji akan me da fata kuma Allah ya tsirantar da kai daga azabar wannan shine bambancin aqida ahlus sunna wal jamaa da aqida waɗanda suke sufaye su a wajen su suna yin ibada ne don kauna kawai suna yin ibada ne suka ce ba don kwadayin rahamar Allah ba ba kuma don ainihin tsoron azabarsa ba a'a suna yin ibada ne kawai saboda tsabar san Allah da suke to kaga ko shakka babu wannan ya saba ma abinda qur'ani ya tafi a kansa Allah yake ud'u rabbakum tadarruan wa kifatan wa duna al-jahri min al-qawli ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ud'u rabbakum ku bautata ma ubangijinku tadarruan kuna masu tawadu kuna masu kaskantar da kai sannan kuma wa kufiya sannan kuna jin tsoron Allah ga waɗancan bayan Allah ne Allah ya lissafo ayar da muka karanta a farko yusari'una fil khairat wa yad'una na rakaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ubangiji ya ambaci annabi zakariya yace rabbi la tadarni fardan wa anta arhamur rahimin wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين to kaga in annabawan Allah suna kwadayin abin da ke wajen Allah na rahama sannan kuma suna tsoron abin da Allah ya tanaje na azaba shi yasa suke bautata ma Allah akan waɗannan turakun guda biyu to wane ne kuma zai zo ya ce shi kawai yana bauta ne kawai dan so ai babu ya zanto ba aqida annabawan yake bi ba kenan ina fata ana fahimta a malam yake cewa ita kalmar arraga arrahaba tana zuwa da ma'ana alkushu kamar yadda an hada su a waje guda kaga abinda malam ya ambata a ciki yace wato arragabati warrahabati sai yace walkushu shi yasa ayan ma gaba ɗaya ta kawo su a jere an ce arragaba suna kwalayi an ce arrahaba wato suna gudu suna tsoron azabar ubangiji wal khushu sannan kuma suna kaskantar da kai zuwa ga Allah to menene al khushu shine malam yake cewa huwal khawfu da'im fil qalbi la yufariquhu abadan abinda ake nufi da al khushu shine tsoro a da'im na dindindin fil qalbi a cikin zuciya la yufariquhu abadan ya zanto kawai har abada wannan tsoron yana cike da kai a zuciya to ba wanda ake ma wannan in ba Allah ba ina fata ana fahimta wannan shi yake kira alkushu tsoro wanda yake a cikin zuciyarka yana nan tattare da kai a ko ina to wannan ibada ne Allah kawai ake mai irin wannan tsoron to ya za a gane kana da irin wannan tsoron alkushu ya za a gane kana da irin wannan tsoron shine a same ka duk abin da za ka yi a rayuwa kana tuna Allah a zuciyarka idan abin da Allah ke so ne ya umarni da shi sai ka zartar idan abin da Allah baya so ne sai ka tsaya ba za ka aikata ba idan har shaitan ya ci nasara a kanka ka aikata to nan take kuma sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah wannan shi ake kira alkushu ina fata ana fahimta ba wai alkushu bane bai zanto cewa kwata kwata baka saban Allah a'a ba zai yi ba dan adam ba zai taba zama kaman mala'ika ba mala'iku su ne ba sa saban Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun amma dan adam wani lokaci shaitan zai iya cin nasara a kansa ba amma ba a dogewa ba a wato muminai na kwarai wato ba sa dogewa a bisa sabon Allah bayan kuma suna da sanin cewa sabon Allah ne shi yasa Allah ta'ala yace masu innal ladina taqaw idza massahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna kaga yace innal ladina taqaw aka kira su ma masu tsoron Allah yace idza massahum qa'ifun min ash-shaytan idan shaytan ya firge su daga cikin shaytanu sai wani ya firge su suka saba ma Allah nan take sai su tuba su koma zuwa ga Allah tazakkaru nan take sai su tuna Allah fa idza hum mubsiruna sai gari suna kallo wato sai gari suna tuba suna koma zuwa ga Allah ina fata ana fahimta Allah ya ambaci sifofin mutanensa na kwarai waɗanda za su shiga aljanna a cikin suratu Ali Imran daga cikin siffofin sai Allah ta'ala ya ambaci su ne waɗanda walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa a bisa zaben Allah bayan ko sun riga sun sani cewa saban Allah ne ina fata kun fahimta an kawo sufofinsu da yawa aka ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sai ce wa iddat lil muttaqin sifa su ta farko alladhina yunfiquna fi sara wa dara wal kadimin al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sai ce walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وحل الشيخ كيف يتي والذين إذا فعلوا فاحشة سوني والذين إنسهم أيكة الفاشة ننشي الفاشة تاشا في كون نوعي نذنبي عنه كون نوعي نذنبي تاشا والذين إذا فعلوا فاحشة aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu zakarullah nan take sai su tuna ubangiji suna tuna ubangiji nan take sai su tuba fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubinsu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ko wane ne ke gafarta zunubi in ba Allah ba walam yasirru ala ma fa'alu ba sa dogewa a bisa saban Allah ba sa dogewa a bisa taɓar gaza bayan sun riga sun san saba ma Allah wa kum ya alamu da alhali suna da sani cewa saban Allah ina fata ana fahimta an fahimci wannan saboda haka ba wai sharaɗi ba ne ba a ce kawai ka zama waliyin Allah kuma a ce ba ka saban Allah al'isma annabawa ne kawai ke da isma amma duk wanda ba annabi ba to wannan wataran zai iya yin daidai wataran zai iya yin ba daidai ba bambanci tsakanin waɗanda suke waliyan Allah da waɗanda suke almuttaqina da waɗanda suke ba almuttaqina ba shine almuttaqina suna saba ma Allah nan take suke tuna Allah sai su tuba waɗanda ko ba almuttaqina ba su su ta saban Allah su sako kawai suke ba sa tuba an fahimci wannan to shi ne mala ya ce shi yake kira alkushu wato tsoro na dindindin a cikin zuciya wanda ba ka rabuwa da shi ina fata ana fahimta sai mala ya ce a wani zancen aka ce alkushu abinda ake nufi da shi a tawazi'u kaskantar da kai rusunawa ka ɗauki kanka kai ba kowa ba ne kana a gaban wa kana a gaban wanda yake kowa to ba wanda ake ma wannan sai Allah ina fata ana fahimta shi yasa cikin hadisi manzo Allah ce duk wanda ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah sai Allah ya tsaga shi duk wanda kuma ya takabburanci ya tsaga kansa sama sai Allah ya dan kofar da shi ya yi ku misali halin da yan siyasa idan ba su ci zaɓe ba suke komawa ina fata ana fahimta ana bugawa mutum jiniya yana girman kai yana alfakari in an zo kamfen ma ya faɗi wata magana mummuna ana tafiya ana tafiya da an jefar da shi shike nan sai ga talakan talau ya fi shi daraja a wajen mutane ina jiniyar babu ina yan fada babu ina masu fushi da fushinsa babu to kaga wannan ya nuna duk wanda ya yi mai duk wanda ya kaskantar da kansa to Allah zai ɗaga shi waye sai ku misali ya yi sai misali wannan ina fata ana fahimta a wani zancen aka ce abinda ake kira alkushu shine at-tazazzul wal qudu kaskantar da kai wal qudu da rusunawa ka daukan ka kai ba kowa bane Allah shine kowa ka daukan ka kai ba wani bane ba wanda ya halicce ka shine ubangijinka to abinda ake so ke shi yasa yana daga cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ana tafiya ba a shiga ba a ba a baya shiga gaba duk kowa yana baya baya yi sallallahu alaihi wa sallam sai dai wasu a gefen dama wasu a gefen hagu shi yana tsakiya ana tafiya ke sannan kuma in ya zo wuri da zai shigo masallacin nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba zai tsallako ba ya zo ne ya zauna can inda shimfiɗa ta ƙare inda mutane suka abu nan zai zaune sannan yana daga cikin halayyarsa sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya shigo guri kada sahabbai su tashi ba sa tashi tsaye don waya girmama shi ba a yi masa sallallahu alaihi ina fata ana bayanta sannan kuma idan ya zo wuri wani bai tashi daga wurin ya ce a ya maza Allah zo nan ka zauna ya fi dacewa a gare ka a baya yi sallallahu alaihi wa duk wannan meye yana nuna tawazi'unsa da kaskantar da tare da cewa shi ya fi kowa amma baya ɗaukar kansa kuma a bakin komai a lokacin da yake tare da halittun ubangiji ina fata ana fahimta to kuma wannan haka ya kamata ɗan adam ya zama saboda mai duk wanda ya girman kai to ubangiji zai kaskantar da shi malamai suka ce wasu malaman suka ce alkushu abinda ake nufi a sukuni wato tsaban natsuwa ka natsu ka kimtu shi yasa Allah ta'ala yake faɗa dangane da tashin kiyama yace wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa فيذر صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هل يتدي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا هنا فتالا فهمت خشعت الأصوات أي دو الصوت يشلو أنا سولارم أنا سولارم أبنجي لا نكاشن قيامتي fala tasma'u illa hamsan baka jin komai sai tafiyar mutane kararrab kararrab kararrab kararrab kama an gargado kuma saboda kana tashi daga kabari mai kira zaka je yana kira yawma yad'u da'i ila shay'in ranar da mai kira zai yi kira la tara fiha iwajan wala amta ba wanda yake kauce mu kira yanzu kan an kira ka ƙura'ani to za ka iya cewa kai da Allah tun da ba kudi ake raba wa rabu da su amma a waccan ranar ina baka isa ka kauce ba to a wannan ranar duk saututtuka sun yi shiru sun rusu da zuwa ga ubangiji mabuwayi da ɗaukaka domin yake cewa waɗannan kalmomi duk idan mun kalle su duk suna da makusanciyar ma'ana da juna to ka iya cewa alkushu ta shafe su gabaki ɗaya bawa ya rusuna zuwa ga ubangiji bawa ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangiji bawa ya cika da tsoro a cikin zuciyarsa tsoron kuma na dindindin ba wanda zai yi an jima ya bari ba a'a a koda yaushe ke jin Allah a cikin zuciyarsa in har shaitan ya ci nasara a kansa ya saba ma Allah to nan take ya tuba ya yi nadamar abin da ya aikata Allah shirye yake yafe masa Allah ba irin dan adam bane ba cewa idan ka yi zunubi shi kenan ka yi masa laifi ɗaya biyu uku ya ce wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba kotu za ta raba Allah ba haka yake ba Allah ko so dubu kai laifi in ka koma ubangiji mabuwani da ɗaukaka zai karba ke sai ce wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amina salihan thumma hatada sai dai abinda aka fi so a tubu kuma a tuba shine taubatan nasuha shi yasa ya kira bayansa mumine ya ce ya aiwal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shi kaga mumine ma za su iya saba ma Allah sai ce tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaba daya taubatan nasuha ba wuce ya ce wai tuba na zaren bulu ko in ka zaro bulu daga inda yake to ba za ka iya mai da shi ba to irin wannan tuban ake so shi yasa ya ce tuba na zaren buyu ba tuba na mazuru ba tuban mazuru shi a ce ya tuba da cin kaza amma da ya ga wata kawai ya lamushe ka ina fata na fahimta to ba irin wannan tuban ake so ka tuba ka sake komawa ka tuba ka sake komawa ka tuba ka sake komawa irin wannan abin da yake haifarwa yana haifar da tsatsa a cikin zuciya tun kana yi kana jin takaici a zuciyarka kana tuba je ka sake yi ka sake jin takaici don ka ci gaba da haka har za a kai labul ɗin da kawai kana zunubin amma ma baka jin laifi kake yi don an kai wannan yanayin kuma in ba sa aka yi ba to zunubin za ka yi ta yi ba ka ba lokacin tuba sai ga har mutuwa ta zo ta da mutum amma bai tuba ba Allah ya sauke shi yasa Allah ya kira mu'mini yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna zai ce me la'allakum tuflifuna ku tuba gaba ɗayan ku ya ku taron mu'mini ashe kaga mu'mini zai iya yin zunubi ke yace la'allakum tuflifuna tabbas in kuka tuba za ku rabauta ina fata ana fahimta so tuba mai kyau shine wanda aka yi lokaci guda aka yi nadama sannan kuma aka nemi tsarin Allah ya ƙara tsare ka kada ka koma akan wannan tabargaza to kuma akwai dalilai da yawa da suke taimaka mu mutum idan yana zunubi idan ya tuba ba zai koma ba daga cikin dalilan shine aka ce duk abokin da ka san ba zai ja ka a tafarki madaidaici ba idan kana aikata zunubi duk irin waɗannan abokan da kuke tabargaza tare da su to mun ka tuba ka rabu da su amma in dai za ka tafi tare da shi bayan je shi ne ya sanya ka cikin caca irin bice ko irin cacan nan da ta zo mana ga ta nan ana sai naija bay in dai ya sa ka a ciki ka ci naira dubu ɗari rana a tsaka ka je ka yi bushasha a za naira dubu goma ko dubu ɗaya ka ci naira dubu ɗari to in dai za ka yi tare da irin waɗannan to ba za ka tubo in ka tubo ma za ko ba in dai kana tare da masu zunubi to zai yi wahala ko ka tuba za ka iya koma shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن فاتكم وإنتا abu na biyu da ke taimaka ma mutum idan yana safan Allah in ya tuba ba zai koma ba shine dukkan wurin da ka san in kaje a nan ake irin wannan safan to ka kaurace ma wurin ka kaurace ma wurin in tasha ce yan wani website ɗinka ne da ta san anan ake chatting irin na sabon Allah to kaurace ma wurin wannan ma yana taimakawa abu na uku kullum mutum yake neman tsarin Allah in aka ce wannan kaba'ira ne kuma ka samu ka daina ka tuba to ka yi kokari kuma kai ta roƙon Allah in kai sujada kai ta roƙon Allah cewa ya ubangiji ka tseratar da ni ya ubangiji ka kiyaye shi yasa Allah ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rika cewa wa qul rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ina fata ana fahimta a takaice malamai suka ce wannan duka kalmomi ne waɗanda suke da dangantaka da juna kuma za su iya ɗaukar ma'ana gabaki ɗaya shi yasa Allah ta'ala ya yabi waɗanda suke masu tsoron Allah a cikin alkur'ani a wurare da dama kuma ta zo da kalmar kushu ta zo da ma'ana da yawa duk waɗancan ma'anonin da muka ambata ta zo da su a cikin alkur'ani kaga ta zo da ma'ana a tazallul kaskantar da kai zuwa ga Allah shine kamar ayar da muka karanta wa khashiyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa kaga alkhashiya anan ko alkushu anan abinda ake nufi at tazallul kaskantar da kai kowa ya rusula a ranar ba wanda ya ife yi magana ranar da Allah zai ce limanil mulku yau ma wace da mulki a yau to a ranar duk sauti ya yi shiru ba wanda ya ife daga kansa ya ce ni babu a duniya ba so kake ba kai ke fada ana ji amma an fada kai ko ba ka san ka ji to a can ana fada kai ko ba kai sake magana ba ina fata ana fahimta ya zo da ma'ana a sukunin jaware wato gaɓoɓi gaba ɗaya joint gaɓoɓinka gabaki ɗaya su rusuna zuwa ga Allah a same su duk kowace gaba lokacin da ake ibada tana yin ibada idan ka tashi kana yin sallah hannunka akwai inda ya kamata ya kasance idan ka zo za ka yi sujada ƙafafuwanka da tafi da yatsun ƙafafuwanka da tafin hannunka da goshinka duk akwai inda ya kamata su tsaya to sun yi kushu'i ke haka idan kana tsaye kana karatu ina ne gaɓaka idanka zai kalla nan ma yin hakan shi ake kira kushu shi yasa Allah ya ambaci mu'mine na kwarai yace allazina hum fi salatihim khashi'una khashi'una suna masu jin tsoron Allah zuciyarsu na cike da tsoron Allah da kaskantar da kai zuwa gare shi sannan kuma gaban su ma duk sun rusula ba gabbai bane waɗanda ke saba ma Allah ina fata ana fahimta takan zo kuma da ma'ana alkhawf wato alkushu'u yana zuwa da ma'ana alkhawf ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ayar da muka karanta zakariya da ɗansa da matarsa Allah ce mai sari una filkairati wa ya da'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana kashiyin kaga alkashiya a nan yana nufin alkau tsoro takan zuwa da ma'ana a tawabi ƙasƙantar da kai ashe baya daga cikin ɗabi'an musulmi yake wulakanta kansa gaban mutane don ne don kawai ya samu tuwo yana kaskantar da kansa duk wani rashin mutunci za a ce ai ba wanda zai iya yi sai wani shi in dai za a ba shi kudi to zai iya tozartar da kansa kawai ina fata ana fahimta to ba wanda ake kaskantar da kai a rusuna masa kamar da kanka ba kowa ba sai Allah mabuwayi da dokaka shi yasa Allah ta'ala ya ambaci sallah da ya ce wa inna halaka biratun sai ya ce mai illa alal kashi'in lalle sallah aba ce mai girma wato muminai suna kiyaye sallah aba ce mai girma mai nauyi illa alal kashi'in sai dai akan masu tsoron Allah su ne kawai waɗanda suke wato sallah ba ta yi masu wahala amma waɗanda ba masu tsoron Allah ba to sallah wajensu abu ce wanda take mai nauyi shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa sallar da tafi nauyi ga munafiki ita ce sallar isha'i da kuma sallar me sai da kuma sallar la'asar manzo Allah ce da sun san abin da ke cikin ta na alkhairi da sun zo wa sallar ko da da jan ciki Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin ina fata ana fahimta ah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka ya ta ambata waɗanda suke masu alkhashiya masu masu kaskantar da kai Allah ta'ala ya ambaci sufofi guda goma sai ya haɗa wannan da wannan da maza da mata ce tun daga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati sai ce wal khashiina wal khashi'ati a ƙarshe sai ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ashe suna da daraja kenan wanda take mai girman gaske ina fata kuna fahimta ubangiji mabuwayi da daukaka yayi ya zargi waɗanda ba sa kaskantar da kai zuwa ga Allah kuma ya kirayi musulmi da cewa su koma zuwa ga Allah ubangiji mabuwayi da daukaka yana mamakin waɗansu waɗanda suka mai da kansu wasu ba su rusuna zuwa ga Allah ba sa tsoron Allah a zuciya Allah ta'ala yana mamakin irin waɗannan musulman ya ce alami ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an taksha'a qulubuhum zakatansu su rusuna wato su ji tsoron Allah su kaskantar da kansu zuwa ga Allah lokaci bai yi ba wama nazala min alhaq dan abinda muke ta saukan musu na gaskiya sai Allah yake wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl kala ba su kasance kamar waɗannan da muka ba su littafi gabanu su ne mai alyahudu wa nasara fatsala alaihim al'amal lokaci suka samu tazarar lokaci lokaci ya masu yawa amma a madadin su rusuna su koma zuwa ga Allah faƙasat ƙulubuhum sai zukatan suka ƙeƙashe Allah ce wa kasiru min fasiqun da yawan su fasikai ne yan tawaye ba sa yin biyayya zuwa ga Allah ba sa tsoron Allah Allah ce to lokaci bai yi ba da waɗanda suka yi imani ba za su koma zuwa ga Allah ba to wannan sai yake nuna abinda wannan aya take nufi shine wajibi ne ga kowane ɗaya daga cikin mutane da kowane ɗaya daga cikin musulmi yake jin tsoron Allah a duk inda yake muka ce in an ce tsoron Allah shi ake kira alkushu tsoron Allah na dindindin ya zama duk abin da za ka yi kana hararo girman Allah idan aiki ne na ibada idan ka zo yi to ka hararo Allah a cikin zuciyarka ya zanto cewa kana yin ibadar kamar yana ga ka gashi kana kallon idan aiki na sako ne in ka zo za ka yi cak ka tuna Allah cewa ya ce kar a yi to maza ka bar wurin ana saba ma Allah ana izgilanci ana wasa ba Allah a cikin al'amari kwatsam kana to kana tuna Allah sai ka bar wurin ku duba yadda ake yin biki da murna aure yadda ake duba yadda ake wauta da abun hawa su kaso abun hawa ne cikin yan keke na fi wani daga cikinsu ne ya aure ka duba a kullum garinmu duk satin Allah sai ka ji an kuce da mutane ana hatsari suka ce ɗari ne na mahu cikin ranar lahadi da wahala ta wuce ba a kashe wani ba guje-guje kawai na ba gaira ba kan saboda mutane sun ba su kowa abin da yake so yake kaga babu Allah ke ke hararar girman Allah ba mutum ya hararar girman Allah ya ce girman Allah a zuciya ai da shi da shi da kace shi ya kace shi ya kuma da fadi biyar aka shi da gida ta kuma da biyar ya ba a tunanin cewa wai wannan azumi su ne komai ba Yan su ma ce ‘ya'yan masu kuma ‘yan matan ango da ‘yan matan amarya. Gini a ƙarfi da shirin gani da yanar biyar da ƙarfi da mana a nan. Yadda kawai abokan wata da ya yi biyar da a cikin amma shekara goma sha shida da suka wuce a nan ba ya zuga shi da ƙasa yanzu ba su da shi ke tafiya da ƙasa ta nan dangin miji ga dangin amarya a nan ga ita ma ta ya ta wannan abai da jama'a ba to ba dole wata ran ta sa wuka ta gulma ma a ciki ba dama tun kafin ma a je abin nan an riga an yi wannan an kira albarka saboda mai dama ta sani cewa muka faɗa da madaidai Allah ba su lalata an ce mun lokacin